من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta talata 21 ga watan ainihin ɗaya watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه زام تاشي باب الأذان da wannan zai zama karatunmu na 28 insha Allah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
na'am Allah ya ce an Anas bin Malik radiyallahu anhu qal daga Anas dan Maliku Allah ya kara mushi yarda ya ce umira bilalun an yashfa'a al-adhana an umarci Bilal wato yayi wato ainihin kiran sallah wato yayi shi shafa'i ya biyin tashi wa yutiral iqama kuma ya yi iqama daddaya ya dayanta iqama ya biyinta kiran sallah ya dayanta iqama wannan shine hadisi na 71 Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi 603 da 5 da 5 da 6 da 7 Muslim ya fitar da shi 378 sai dai wannan lafazi da malam ya ambata lafazi ne na al'imamu musulun na fata an gani to al'imamu bukhari ya fitar da shi ta hanyar abu kilabata disi 603 daga anas ɗan malik radiyallahu anhu wa arda ya ce zakarun nara wannan kusa sahabbai sun ambaci wuta kuma sun ambaci annaqus ma'ana kamar ya kawo shi a dunkulen an tattauna an yi shawara tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kan wato me ya kamata wace kalar alama ya kamata a dinga saki idan lokacin sallah yayi shi wasu suka ce to a samu annakos wani abu mai kama da sarewa da ake busawa annabi bai yarda da shi ba saboda kiristoci ke amfani da shi wasu suka ce a dinga hura wuta lokacin da aka ga hayaki ya tashi alamar cewa lokacin sallah ya yi annabi bai yarda ba saboda abu ne da majusawa ke amfani da shi ina fata an gane ana cewa hatta qaumu lut sun kasance idan an yi baki matasa to ita matar annabi lokacin da ta kasance tana goyon bayan su masu alfashan takan hura wuta ta hura wuta suka hango hayaki to alamar cewa lokacin wannan alfasha din an samu wanda za a yi da su kaga kenan abu ne wanda makiya Allah suke amfani da shi fa zakarul yahuda wan nasara sai suka ambaci yahudawa sai suka tuna da yahudawa da kiristoci tunda sun ce za a yi amfani da annakus da anna sai suka tuna to ai nakus yahudu da nasara suna amfani da shi an gane ai duk da suna na yahudawa buk ake kiran shi su kuma na kiristoci annaqus amma dai duk kusan abu ne wanda ake ake busawa na yahudawa su kira shi qar na kiristoci annaqus don suka busa alamar cewa lokacin ana son su haɗu kenan wani abu ya faru ina fata an gane kaga anan aka samu busa na sarewa na sarakuna da busa na sarewa na wato ainihin turawa Allah ya kyauta fa'amara fa'umira bilalun an yashfa al'azana wa an yutira al'iqama sai sai aka umarci bilal ya kiran sallah bibiyu ya yi iqama da ɗaya wannan duk da akwai tajawuzat da ai sai da abdullahi bin zai da ya mafarki sai na umar shi ma ya mafarki amma dai an yi shawarwari kafin zuwa ga haka wannan kenan dari shida da hudu Imam Bukhari ya ƙara fitar da shi amma hadisin Ibn Umar ne ta hanyar Nafi' Maula Ibn Umar daga Abdullahi dan Umar kana yaqulu kana almuslimuna hina qadimu almadinata yajtami'una fayuhayyinuna as-salata sai lokacin da musulmai suka zo Madina sukan haɗu suna jiran lokacin sallah babu wani alama da ake amfani da shi laisa yunada laha ba zancen kiran sallah ya ce fatakallamu yawman fi zalika wata ran sai suka suka yi magana kan wannan lamarin faqala ba'dhum ittakhadhu naqusa ittakhidhu naqusa sai wani daga wasu daga cikin su suka ce ku ainihin wato nemo naqus mithla naqusin nasara irin sarewa ta kiristoci da suke busawa wa qala ba'dhum bal buqa wasu suka ce a ku nemo dai buq wani abu mai kama da kaho da ake busawa mithla qarnil yahud irin kahon da yahudawa ke busawa ba to ba iya cewa kalan kahon yan daba da suke busawa duk zai shiga ciki an gane ya fa qala umaru sayyidina umar sai ya ce awala tab'athuna rajulan yunadi bis sala shin ba za ku tura wani ya dinga kiran kiran sallah ba wannan za iya cewa sayyidina umar ya faɗa haka a kafin a yi mafarkin amma ba a ƙayyade ko an haddade kalimat na kiran sallah da siyaf ɗin ba a lokacin ce ku je ku nemi wani mana ko zuwa ya ce jama'a a taho sallah kaga ya yi mai ya yi annida ko to amma mafarkin da abdullahi bin zaidin ya yi kaga a ciki ya ga wato kaifiyar yanda ake kiran sallan da kalmomin daki daki kuma annabi ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hada ru'ya haq wa wannan mafarki ne na gaskiya kenan wahayi ne aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta hanyar karrama abdullahi bin zaidin da sayyidina umar shi ma ya ga wannan mafarki amma dai sayyidina umar shi ya fara ikitirahin cewa da kiran sallah aka daga an saba ma yahudawa an saba ma kiristoci an saba ma nasara to amma yaya za a yi kiran sallan shi shine sai Allah ya koyar da yanda za a yi to kaga ta nan za a hada hadisa duk da akwai wasu ruwayoyi cikin at-tabarani da sauransu da suka zo kan cewa kiran sallah tun bayan mi'raji bayan isra'i da mi'raji aka koya ma annabi kiran sallah amma ruwayoyin dukkan su raunana ne bal galibin su ma mawdu'ai ne yace mafi inganci kiran sallah ya samo asali a Madina ne ina fata an gane to yace dan me ba za ku umarci wani ya je ya kira sallah ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاه kunga anan zamu ga ashe fa umira bilal dinnan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama idan sahabi ya ce umirna ko nuhina ko kunna nu'maru to yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mai wannan umar haka almarfu'u hukman ne wannan a ainihin zance mafi inganci to kuma kaga wannan riwayar ta biyu ta ƙara tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umarci bilal sai ya ce ya bilal qum fanadi bisala 605 shi kuma hadisin Anas ne shi ma yace umira bilal an yashfa al adhana wa an yutira al iqama illa al iqama an umarci bilal ya kiran sallah bibbiyu yayi iqama daddaya amma gurin kad qamati sala illa al iqamata to shi ba za a yi shi daddaya ba shi so biyu za a yi daga sunna a gurin iqama in ka zo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah sai ka ce qad qamatis salatu qad qamatis salah daga wasu yasu ce qad qamatis salah kawai sai gaba duk da akwai riwaya shi ma a muwatta da yazo da haka to amma zance mafi karfi riwaya mafi karfi shine ayi so biyu musamman yanzu yan bid'a sun dauyi so daya a shi'ar dinsu ko ba haka ba to ahlus sunna su sai su daubi na farko yafi karfi sanadan eh sannan kuma ya zamanto saba ma wa'in bid'a to daka sai ya zama yafi muhimmanci wallahu a'lam na'am sannan 607 Anas dan Malik radiyallahu an yake cewa umira bilalun an yashfa al-adhana wa an yutira al-iqama sai Ismail kala Ismail wannan Ismail ibn Ibrahim kenan ibn Ulayya wanda aka fi sani da ibn Ulayya yace fa zakartu li Ayyub sai na ambata ma Ayyub ibn Abi Tamima ta as-Sakhtiyani fa kala sai yace illa al-iqama ai kara tabbatar da wancan lafazi al-Hafiz karkashin wannan hadisi yace fa'idatu qila wasu malamai suka ce al-hikmatu fi tathniyati al-adhani wa ifradi al-iqamati anna al-idha anna al-adhana أن الأذان الإعلام الغائب hikimar da ta sa aka ce kiran sallah a yi so bibbiyu duk da kaga shi ma nan so bibbiyu gurin Allahu akbar Allahu akbar shi za a yi shi so hudu ne a hakika duk da galibin malamai sun tafi akan hadawa Allahu akbar Allahu akbar sai zama kalma ɗaya ce murakkaba jumla ɗaya ce murakkaba an gane ko kenan Allahu akbar Allahu akbar ɗaya kenan Allahu akbar Allahu akbar biyu ina fata an gane sannan kuma kaga duk da an ce za a shaffa a kiran sallah to gurin shaida shahada ta ƙarshe la ilaha illallah kaga shi so ɗaya ake yi a ikama da kiran sallah riwayoyi na abu mahazura da sauransu sun tabbatar da haka kenan akwai ta'mimi da taksisi cikin lafaz cewa an yashfa al-adhan to ana nufin ne galibin kalmomin zai yi su mushaffa'a amma banda gurin la ilaha illallah na karshe shi so daya ake yi iqama da yace an yutira al-iqama banda gurin ka da kamati sala kuma banda Allahu akbar Allahu akbar na farko shi ma dalilai sun toga cewa ina fata an gane ka sai ya ce hikimar da ta sa aka ce kiran sallah a yi so biyu ikama a yi so ɗaya shi kiran sallah an shar'anta shi ne domin sanar da wanda baya kusa cewa lokacin sallah ya yi fayukarrar ya kuna ausala ilai da aka sai a maimaita shi don saƙon ya fi isa zuwa gare su bi khilafil iqamati fa inna halil hadirin sabanin iqama kaga ai mutanen duk suna cikin masallaci sai ce wa min thamma tuhibba an yakuna al-adhan fi makanin alin daga nan ne malamai suka mustahabbatar da kiran sallah a yi shi a guri madaukaki yaushe yasa ake yin hasumiya lokacin wani lokacin sai ga kamar yanda ya faru a zamanin khilafat na baya sai ga ladanan ma da yawa ne sai ai hasumiya hudu kowace hasumiya mutum ya hau dan sauti ya isa duk da kasancewar ai amfani da guda ɗaya shine sunna an gane ko ba hasumiyar ba amfani da limami da ita kanta hasumiya da ake yi manara da ake yi ta masallaci ta kanta malamai sun tafi kan cewa bid'a ce ina fata an gane amma a samu wata kusurwa mai tsawo a masallacin sai ladani ya hause ya kira kaga yanzu tunda akwai mukabbiratu sauti babu bukatar wani sai a daura an sakuwa a can sama din ta inda sautin zai isa sosai ina fata an gane ذاك سيتي بخلاف الإقامة وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة كما أنسو صوت دا متنزي أنفاني دا شبورين كيران سلا يفي لوكك في يد إقامة شيسا أكتي الوكتين كيران سلا أي أوجه إقامة كما أي تتجم مسلات وأن يكون الأذان مرتلا كما كيران سلا متنزي دا ريراش ريرا وربا بدعاتي بضعتي بدعا با سيدي إن يوچ إياكا inda za ga yanzu a kasar misira har musabaka ake ta kiran sallah tun ya kwaikwayi kiran sallan da ake a haramaini wani yayi na wato ainihin masallacin kudus wani yayi na kaza ko wani abu makamancin haka to wanga duka shi shi ya shiga cikin bid'a wal iqamatu musra'a ita kuma iqama za a yi ta da dan sauri sauri shi kaga kiran sallah za a dan wato dan numfasa dan mutane su saurara da kyau sai ce wa kurira qad qamatis sala an maimaita qad qamatis sala a cikin iqama li'annaha al-maqsudatu min al-iqamati bidhat kuma iqamar ita ce ake nufi qad qamatis sala ma'ana ai maza a shirya lokacin sallah yau wallahu ta'ala a'lam na'am
قال رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب قال فخرج بلال بوضوء من ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة نعم ما لن يتي عن أبي جحيفة daga abu juhaifa wahab ibn abdullahi suwa'i wanda yana cikin sigarus sahaba lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wafati bai balaga ba ya rasu shekara ta 74 a khilafa ta abdul malik ibn al-marwan ya rasu a kasar kufa lokacin khalifa wato wilaya ta bishir ibn al-marwan بشر بن المروان رضي الله عنه وأرضاه شي أبو جحيفة يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو وجمن زن الله صلى الله عليه وسلم فخرج آه نعم وهو في قبة له حمراء lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wata ƴar rumfashi ko wata ƴar haimashi dan tanti da aka yi mishi ja min adamin wanda na fata ne kamar a ce irin rumfuna yanzu na zamani da ake tampol ɗin nan ƙwale ya ce fakharaja bilalun bi wadu'in sai bilalu ya fito daga cikin haimar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ruwan alwala famin nadihin wa na'ilin sai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka kasance akwai wanda yake yayyafa ruwan a jikin shi sauran ruwan tunda kamar an tara wani koko haka annabi sai yayi alwala ruwan da yake wankewa na gaban shi almutanasir anil a'dha sai ya taro a cikin wato wannan kokon misali sai bilalu ya fito da shi kaga an kai ne kai alwala sauran ruwan zubarwa za a yi to amma da yake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu tabarruki za a yi da sauran ruwan shi to sai ce cikin sahabbai fa min nadihin akwai wanda ke yayyafa ruwan a jikin shi wa na'ilin akwai wanda shi kuma yake ɗiban ruwan ma'ana yana wanda ya samu da wuri zai ɗiba ya ainihin wanke kanshi ko wani abu makamancin haka wanda bai samu ba kuma ɗan abin da ya samu sai ya yayyafa a jikin shi an fahimci wannan qala sai bilalu yace fa kharaja annabi sai abu juhaifa yace fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito alaihi hullatun hamra yana sanye da komple na kaya jajaye set din kaya wanda gyauto da da mayafi kenan jajaye kana wasu malamai suka ce ga wani dalili kuma ya zo kan an haramta namiji ya sa jajayen kaya wasu sun raunata hadisi wasu kuma suka ce ya tabbata da haka sai a hada can da annabi ya yi hani hani na karhanci nan da ya sa kuma ya nuna halacci ina fata an gani wasu kuma suka ce a a daura shi a matsayin ana nufin an hana sanya jajayen tufafi jaja jir da babu wani ratsi na wani kala a jikinsu zan mutum ya sa jajayen tufafi da rigar shi da wandon shi jajaye babu wani ko dan burode dan aiki haka wanda yake baki ko fari ko wani kala daban amma zama jajaye ne sai dai gurin wuya ko kwalar ya farace ko kuma hannun rigan yana da wani sirki na wani launi daban to wannan babu laifi wallahu a'lam sai ce ka anni anzuru ila bayadi sakai kamar yanzu ina hango hasken kaurukan annabi sallallahu alaihi wasallam kaurin annabi kaga ya nuna me kayan shi baya baya wuce idan sawu tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sha ana hango kaurin shi bayan cewa ya sanya tufafi cikakku yace qala fatawadda sai annabi yayi alwala sallallahu alaihi wasallam wa azana bi wannan zai iya yiwa ya zama an samu takdimi da ta'khir tunda can ya ce an fito da wudu sauran ruwan annabi wanda ya gama alwalan ma'ana da shi tun da gashi ana tabarruki da shi nan kuma gashi sai ya alwala to Allah ba mamaki wato labarin ya wato kawo shi takdiman wa ta'khiran ne ya halatta ba da labari a haka ko kuma ya zamanto a a sauran ruwan alwalar wato asuba ko wata sallah ce da annabi yayi aka ajiye Bilal ya fito da shi yanzu kuma lokacin wata sallar yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alwala a waje ba a cikin haimar ba annabi yayi alwala wa azana bilal bilal yayi kiran sallah to bilal ya kasance shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ya kiran sallah duk da kasancewar abdullahi ibn zaid shi mafarki ya ba annabi labari saboda bilal ya fi shi sauti kuma a kiran sallah ana son wanda yake murtafi murtafi'u sauti sautin shi ya zama yana da yana yana isa sosai cikin jama'a to da yake bilal jaharawiyu sauti ne sai anasalama ya sanya shi ne ladani wanda yake a babban ladani shi qala abu juhaifa yace faja'altu atatabba'u fahu sai na shiga ina bibiyar bakin bilal yanda yake fada haka nake fada hahuna wa hahuna tanan gefe da tanan gefe lokacin da yake karkata ainihin wato wuyan shi lokacin kiran sallah ya kulu yaminan wa shimala yana fada ta gefen dama da gefen hagu ya kulu yana cewa wannan ya kulun ta biyu za'ida ce hayya ala sala hayya ala falah to lokacin da yake cewa hayya ala sala ta gefen dama sai in wato ainihin bibiyi bakin shi in ya juya gefen hagu in bibiyi bakin shi in ya zo hayya ala falah shi ma haka ina bibiyar bakin shi ina maimaita abin da yake fara wanda dama na salama ya koyar da abi mai kiran sallah a faɗa abin da yake faɗa amma banda gurin hayya ala taini ko gurin hayya ala sala da hayya ala falah a gurin sai mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah Abu Juhaifa ya ce thumma rukizat lahu anazatun sannan sai aka kafawa annabi sallallahu alaihi wasallama wata yar sanda mai kaman mashi haka fataqaddama ya wuce gaba sahabbai suka yi sawu ma'ana a bayan shi wa sallar zuhura raka'ataini yayi sallar azhar raka'a biyu tunda a halin balaguro ne kuma sallar asr raka'ataini kuma yayi sallar la'asar ita ma raka'a biyu to ba mamaki ya bari lokacin sallar yayi sannan yayi ba mamaki kuma hadawa yayi duk da an yada zango ne amma babu laifi kawai da ya tabbata a tabuka annabi ya hada salloli a lokacin da yake cikin zaman hutawa a halin balago daga koda lokacin da kuka yada zango ne lokacin azhar yayi za ku iya jam'i ba dole sai kuna zaharu saidi ba kamar yanda wasu mazhabobin suka ce yace thumma lam yazal yusalli rak'atayn hatta raja'a ila al-madina sana annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana sallah raka'a biyu a wata nusar yazo rak'atayn rak'atayn raka'a bibbiyu yake yi ma'ana a duk sallar da ta kasance ruba'iyya ce har sai da ya dawo wato ainihin garin Madina domin a kasaru yake yi a matsayin shi na matafi wannan shi ma wato lafazin muslim ne malam ya ambata mana bukhari ya fitar da shi muktasaran da lafazin cewa abu juhaifa annahu ra'a bilalan yu'adhdhinu wa ja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adhani duk inda yayi haka nake bin shi ina maimaita abin da yake faɗa na kalmomin kiran sallah a wata riwaya da ya kawo mutawwala cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata bukka ko wani tanti wanda yake ja min adamin wanda aka yi shi da fata wa ra'aitu bilalan akhadha wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naga bilalu ya ɗauko ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi alwala da shi wa ra'aytu an-nasa yabtadiruna dhaka alwudu kuma naga mutane suna rige-rigen wato amfani da wannan ruwan na alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman asaba minhu shay'an tamassaha bihi wanda ya samu wani abu na ruwan sai ya goga a jikin shi faman lam yusib minhu shay'an akhadha min balali yadi sahibihi wanda bai samu ba sai ya goga daga lemar ruwan da abokin shi ya ainihin samu abokin tafiyar shi shi ya samu ya diba ya wanke fuska misali to dan damshin da ya rage a hannun shi sai ya goga shi ma a jikin shi ya ainihin wato goga wace sun mara aitu bilalan aka za'ana zatan sannan na ga bilal ya ɗauko 'yar sanda ƙarama faraka zaha sai ya kafe ta wato ya yi annabi sutura da ita wa kharajan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a mushhiran annabi sallallahu mushammiran ko mushmiran ya fito da cikin set na kaya jajaye yana mai naɗe hannun rigar shi wato zai yi alwala kenan ثم صلى إلى العنزة بالناس ركعتين رأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة sinaga mutane da dabbobi suna wucewa ta gaban sandar inda ita ce sutura zaka dan an wuce ta gaban sutura babu laifi amma tsakanin liman da sutura nan ne wato ainihin aka hana na'am
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم أم مكتوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فكلوا مثل فقولوا مثل ما يقول نعم daga Abdullahi bin Umar bisi na 73 radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi lalle manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl lalle bilal yana kiran sallah da daddaren wato kafin alfijir ya fito fakulu washrabu hatta tasma'u adhan ibn ummi maktum daga ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallan abdullahi ibn ummi maktum duk da wasu suna cewa sunan shi amr wasu ka ce amir amma dai abin da ya fi shahara da shi shine abdullah wasu kuma sun furin jayar da shi amr din kamar yadda ibn abdulbar ya ambata da ibn makula ibn aljauzi da ainihin sauransu a ƙasa za mu ga ya sa lamba ya kawo waɗannan kusan bayanai ɗin akan wato ainihin haka to cewa bilalu yana kiran sallah da daddare shi ke nuna ashe bilal shi yake yin kiran sallah na farko kuma ita daman asuba kira biyu ake mata malamai sun yi saɓani akan matsala ta tafiye gurin wato ainihin assalatu khairun minan nau za a yi ta a kiran sallah na farko ko za a yi ta a kiran sallah na biyu akwai ɗan dogon a ƙara ma juna sani da malamai suka yi a kan haka mazance mafi inganci a kiran sallah na farko za a yi ta domin haka shi ne ya zo a hadisin abu mahazura hadisin abu mahazura annabi ya koya mushi kiran sallah a ciki ya karantar da shi wato ainihin assalatu khairun minan nawm kuma yau da gobe ta nuna abu mahazura da bilal su suke yin kira na farko abdullahi ibn ummi maktum shi yake kiran sallah na biyu tunda shi makaho ne kamar yadda ibn umar ya ce wa kana rajulan a'ma la yu'adhdhin hatta yuqal hatta yuqal lahu asbahta asbahta baya kiran sallah har sai an ce mai kai gari zai waye ka je ka kira mana sallah sannan ya kira sallah duk da kasancewar tazarar da ke tsakanin kiran sallah na farko da na biyu ba ta da tsawo sosai yadda a wata riwayar ibn umar ya ce abinda ke tsakaninsu kawai wannan ya haune wannan ya sako ya yi wuta a ce ya yi gudu minti sha biyar ko wani abu makamanci haka ko minti goma ba ina fata an gane wani da haka kiran sallah na farko wato ainihin ana yin shi kafin alfijir ya fito amma uqaibal fajr kafin fitowar alfijir din ba da jimawa ba da alfijir ya fito kuma sai a yi kira na biyu an gane wani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Bilal yana kiran sallah da daddare a wata riwayar ya ce kada kiran sallan Bilal ya hana mutum cin abincin shi domin ya kasance yana kira ne da daddare fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum daga ku ci ku sha har sai Abdullah ibn ummi maktum ya yi kiran sallah bilal ya rasu shekara ta 20 a ƙasar sham garin dimashq siriya shi kuma ibn umi maktum ya rasu a madina shekara ta 15 wasu ka ce a makka bayyana hadisi na 74 daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah riwaya ta ainihin wato zo cikin sahihaini idza sami'tumun nidaa idza sami'tumun nidaa shine asali faqulu mithla ma yaqulu shi ma akwai ƙari cikin bukhari da muslim faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake ainihin wato faɗa a ƙasa malam ya ce ƙalal hafizu fil fatih juz'i na biyu safa ta tasa'in da biyu idda'a ibn waddahin anna qawlal mu'adhdhin mudraj ibn waddah yayi iddi'a'in cewa faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin qarin al mu'adhdhin din na ƙarshe yace mudraja ce wa anna al hadith intaha inda qawlihi mithla ma yaqulu kamar yanda malam ya kawo anan ko yace wa tuqiba bi wa tuqiba bi anna lidiraja la yathbutu bi mujarrad ad-da'wa idraji baya tabbata kawai dan wani ya ce wannan kalmar mudraja ce dole sai an samu dalili wa qad ittafaqat ar-riwayatu fi as-sahihayn wal muwatta'i ala ithbatiha riwayoyi sun hadu a cikin sahihaini da muwatta ta al-imam malik akan tabbatar da lafazin al-mu'adhdhin dinnan ولم يصب صاحب العمدة في حرفها ما لم يعمد ما لم أمه bai daidai ba da ya goge ta da aka zancen da ya fi a tabbatar da almu'azzin ba ina fata an gano wannan shi ma nan wasu hadisan sun bayyana cewa banda gurin hay'alatai ne shi gurin mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah to a gurin iqama iqama shi ma za a bu me za a bu me ta da iqama ko ba za a bi shi ba mas'ala ba za a bi shi ba ko za a bi shi eh idan ana tada iqama kamar yanda ladan na kiran sallah zaka bi shi ka maimaita abin da yake fada to a iqama ma zaka maimaita ko ko eh zaka maimaita malan san na dalili إذا سمعتم النداء والإقامة نداء إيه wasu suka ce za ka maimaita sun yi amfani da cewa ai shi ma iqama ana kiran shi al'adhan saboda ansalam ya ce bai na kulle adhane ni sala tsakanin kiran sallah da iqama ana yin nafila al-muhsin al-abbar yace za a iya isti'nasi da wannan lafazin a ce gurin iqama mutum zai iya maimaitawa amma zan ce mafi inganci lafazin al-adhanaini wannan a wato an yi taglibi ne ba ana nufin da iqama da kiran sallah duka sunan su adhan kamar da aka ce umarani ai ba ana nufin umar da umar ana nufin wa abubakar wa umar kamarani ana nufin ash-shamsu wal qamar al'aswadan ana nufin allailu nahar duk da kasancewar ɗaya mai haske ne ɗaya mai ɗaya mai duhu ne kuma wannan sa'iri ne a larabci kafiran ma yana yawan zuwa a larabci daga al'aswadani da dabino da ruwa ai ba dukansu ne baƙaƙi ba to don haka sai a ɗauki lafazin cewa idza sami'tumun nida a kawai kiran sallah shine annida mutum sai ya maimaita amma a gurin ikama ba za a maimaita ba akwai hadisin da ya zo cewa idan ana maimaitawa iqama aka zo gurin qad qamati salah sai ka ce aqamaha Allahu wa adamaha eh to shi kuma wannan hadisi da'ifi ne da matsaloli kusan guda uku Abu Dawud ya fitar da shi da haka dai gurin iqama zance mafi inganci ba za ka maimaita abinda mai iqama yake ainihin wato fada ba shine zancen da yafi karfi li'annahu la dalila ala zalika musallam mafhum Allah ya samu dace zamu da shi